إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا الخميس bakwai ga watan Sha'ban hijira 1443 wanda ne da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a karatunmu na ruhul adab wannan shine halka ta hudu kuma muna shafi na tara shafi na tara cikin a mukammilan shuruɗahul muƙarrara mukabidan adabahul mu'tabara muna magana akan mukabada ko da yace wal mukabadatu akwai wanda zaka kunna kamera ko zaka ce wal mukabadatu mukabada ita ce a hiya dafu sa'ili wa hibzul wasa'ili mukabada shine ije abu mai tumbe da kuma kiyaye wato wasa'il shine ne ai mudafi'an lil khatirin nafsani wato mai kokarin ije khadiri na zuciya na nafsu wa shaytani da kuma na shaytan wa muhafizan lirrahmani wal malaki a kunna fitilar kyamara wa muhafizan lirrahmani wal malaki yana ne kiyaye wato a eh wa muhafizan lirrahmani wal malaki ko yana mai kiyaye walidi rahmani yana mai kiyaye walidi malaki fatilkal mudafa'a wal mujazaba wal muhafaza ko fatilkal mudafa'a wannan mudafa'a wal mujazaba da wannan mujazaba wal muhafaza da wannan muhafaza fiya shiddatun ala nafsika akwai tsanani a cikin ta akwai tsanani a nafsinka ka annaka tudafi'uha kaman kana ijejeniya da ita bika bidika da hantarka fa hadha muraduhum bi jihadiha wannan shine abun nufin bayin Allah da cewa ayi jihadun nafsi wa huwa fitamuha anil ma'lufat shine yayi ta gabarin ababan sabawa wa hamluha ala tilafi hawaha da daukan zuciyarka hafsa sabanin abin da take so fi umumil awqati a mafi yawan lokaci hatta tarka hatta huta limtisalil ma'amurati ga tarar da umarni wattinabil manhiyati da nisantan ababan hanawa wa hadha huwa siratus sawiyyi wannan shine tafarki madaidaici fil halati a cikin halaye da kauli ta'ala dan fadin Allah ta'ala da yake wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari cikin mu wallahi za mu shiryar da su tafarkun mu wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man jahada wanda da yake kokari fa inna ma yujahidu nafsi dai zai yana yin kokari ne dan kansa a wa samaratu zalika abin da zai haifu na haka farwa hadi da'ati za ta zuciyarka tana farin ciki in ta wada cikin biyayya Allah wa karahatu halis sayyi'ati kuma za ta dinga kin miyagun ayyuka wa fil hadisi yazo a hadisi man sarratu wa salatuhu wanda kyawawan suka faranta masa wa sa'atu sayyi'atuhu munanan sa suka bata masa rai fa huwa mu'min wannan mu'mini mu lura da wani abu anan wato da yawa ana maganar sufanci sufanci mutane da yawa wasu ba san ma me ake cewa tufancin ba wannan fada da nafsun da da hawaha da malu fatiha wannan shi ake cewa tufanci ita zuciyarka inna nafsa la'amaratun bisu'i an halitte ta wato akan san aikata abin da yake mummuna duk abin da yake abinci ne shi aka kewaye aljanna da shi ita kuma wuta aka kewaye ta da ababan sha'awa to ababan sha'awan nan da aka kewaye wuta da shi to zuciyarka su take su huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bil mi bil shahawati an kewaye aljanna da abin da rai ba su yanzu tuno dan sanyi da muka fito ba dan dan dan dan yan kwanaki kadan wannan mukumukun sanyin da ake bugawa ga bacci kana dukunkuna a bargo yana tsarga maka a ce ka fita daga bargon nan ka je ka dau ruwa mai sanyi kai kowa mai zafin ka dai fito cikin sanyin ka zo ka zabga alwala ka rabu da baccin nan ka zabga alwala ka tashi ka tada nafila wannan rai ba zai su haka ba amma kuma me aikin aljanna ne ko to amma kaddara a wannan mukumukun sanyin da ake yi da wani shedanci ne za a fita a daidai wannan lokacin aka ce ai wani fati ne na musamman za a tafi Abuja ne za a je a buga shi a daidai wannan karfe ukun za a yi saboda haka a fito za a hau jirgi za a tafi da duk wani damuwa da wai zaka ji ba wani gajiya ba wani da karfashi da nishadi da wai za a fita saboda za a je shi danci ne za a je abinda abinda nafsu take so an lura to duk wanda kaga ya zo ya salaka ya haɗe wata farkin bayin Allah ya zo ya zauna a gaban bayin Allah to abin da yake so su taimaka masa wannan miyagun halaye na zukata to hanyoyin da suka bi suka rabu da su to su taimaka miji su bashi magungunan da suka sha suka rabu da wannan miyagun ɗabi'u shi ma ya rabu da su yadda ake da likita na jiki in ka zo kana zuwa me za ka yi masa ya kake ji ko ƙwararren likita da ya zo ka zo sai ka ce sai wani abun ko shi zai gaya maka kan ka faɗa mai zai ce maka ka dan kana dan jin abu kaza kaza ko sai kuma kana dan yin amai ko misali ce ga ce eh sai kana dan jin kaza eh ina ji duk yar kana yana rubuta da ya gama kana gama sai ce maka ga magani kaza ga magani kaza ka siyo ko in ka siyo sai ce sai tsara maka yadda zaka sha haka kawai zai ce to da ka sha yadda kake so a sai tsara maka sai ce wannan ka sha biyu in ka ta abinci lokaci kaza wannan kuma so ɗaya zaka tashi a rana wannan kuma so kaza shikenan sai ya maka mai irshadi maka guidance ya gaya maka instruction sai ka bi idan ka bi a hankali a hankali wannan miya wannan cutukan da suka dame ka na jiki sai ku rabu to yadda jiki yake da likita to zuciyarka da take da wannan miyagun cututtuka na hasada da girman kai da ƙeta da jiji da kai da wannan duka an halitta zuciya kan wannan miyagun ɗabi'un to akwai likitocin da suka san magungunan da za su baka na zikirai da ibadu in kana shan su gwargwaron yadda suka tsara maka wannan miyagun ɗabi'un wallahi duk sai ka rabu da su wannan likitan na zuciya shi ake cewa shehi murabbi kai kuma da ka zo gurinsa zai maka wato zai baka magungunan da zaka sha na ibadu mashru'iyai an bayyana ibadu mashru'iyai wanda aka shar'anta na akwai wasu shewunan gajin rogo za su baka abin da maimakon ya nesanta ka da shi dan ƙara hada ka da shi abota zai ya ƙara hada ka da nafsi an bayyana ya mai da kai munafiki ma akwai abubuwan to akwai abubuwan da duk shedanci ne ba ba mashru'i bane ba yadda za a yi ka samu suluki da wannan ita kuma hanyar nan ta mutanen Allah aka shigo ta da cuwa-cuwa da rufa-rufa da waye to abinda take haifawa da mutum talauci take haifawa mutum bakin talauci to da haka mutum ya zo ya bata kansa ya san abubuwan wahalar da kai ne wanda a za mu iya tunawa za mu iya tuna hadisin bakance na wani mutum ko yace shi in in ba zai ƙara shiga inuwa ba ko ba zai ƙara cin abinci da rana ba azumi kullum ko ba zai ƙara shiga inuwa ba zai shi duk rana tana fitowa zai shigo rana ya zauna har sai ta waɗi saboda tsabar jarraba da san san ibada duk ya lissafa abin da zai ya zo ya zauna a rana kawai ana ana abu shugaba ya zo ya ganshi sallah ya ce wannan lafiya aka ci aka ci ai wane ne ai ba kance ba zai karin gari duk rana tana wucewa zai zo zai ta sauke a kansa kuma ya ce ba zai ƙara ci da abuwa kuma kullun da daddare ba da aka faɗi duk abubuwan da zai manzo Allah sai sallar sai ta yi tashi da shiga inuwa ka shiga inuwa azumin ka ka cika ka azumin amma wannan rana da kace ka shiga inuwa wannan ba ba burge Allah kai ba ba ibada bace ba da wannan hadisin sai aka gano ashe idan ka daukar wa kanka abinda ba ibada ba ko kai aikin banza ne an bayyana aikin banza ne yawa ka zo ka ci zaka shiga rana ka sha wahala kai wai ana yin kakan dau ibada wanda zaka yi alaikum bi basu diuna to kakan dau ibada da mashru'iyya ce da ma akwai ta musulunci an bayyana zan da wahala ka ce zaka yi 100 ba wanda zai hana ka saboda mashru'iyya ce kuma ta shiga cikin uzkurullah zikran kasira na ba ta hanbalinta baka da wata matsala amma ka zo ka sa kanka abinda ba ba a sa ka ba ka zo kana kiran sunan mutane an fahimta ka tashi da daddare yana wa ya shiwo bira ya shiwo bira ya yi waye ya waye wannan ba ba duk ba ba abin nan bane kana kiran ko ka tashi da daddare kana ka zauna ka ka ya Fadima ya Fadima ya Fadima ya Fadima ana duk ba ba ibada bane an fahimta fama fihi zikiru shaiki aw zikiru gairi tafiya ba ba ba ambaton annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai zama zai zama zai zama wani abu amma ba ba yawa a to ha aka zo kai ta wani da gudunwa kuwa mutum ya zo da daddare akwai wanda zaka ga an wuce na wuce da daddare maulidi mutum an zo an tsaya ana ta kiran kana yana ta kiran sunayen mutane da daddare wannan da da buga zai kai na bula raka'a biyu ya ji wannan yawa to wannan abin da yake kawo sunan Allah wannan abin da yake kara mutum ni sai ga kuma wai sai kaga mutum ya zama mutakabbiri me yasa wai saboda wai su wai na na kuma kusanta ne wai saboda suna tayi da daddare suna suna kiran ya fadi ma alayhi salam ya kaza kaza shi gani yake nan wani na kusa da na ba to me za ta yi maka alayhi salam ba ruwanta da kai ba ta fitowa an fahimta ba abinda ba abinda mutum zai da Allah shi yasa amfanin riko da amfanin riko da shehin kenan an lura amfanin riko da shehi kenan jagora kamili wanda zai gaya maka yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza aba haka ba mutum ya zo ya ta nafsu ta tashi da shedan shi ta wahalar da shi shi kuma yana ganin to me ya hada tafiyar Allah da girman kai me ya hada tafiya Allah da jiji da kai ka abin da ya hada tafiya Allah da jiji da kai ana ji ka duba fa nan wani abu ne wanda kai baka san da shi ba anan a shafi da taran dai ka me ake cewa mukabada abin da ake cewa mukabada shine mutum ya gane khadirun nafsani da shaydani ya gane wariji rahamani da malaki wani ma bai taba jin wayannan ba wai wani wariji shaydani da wariji nafsani da wariji malaki da wariji rabbani ka ji sunan guda hudu kuma kullun a cikin su kake tafiya duk abin da ya karsa maka a zuciyarka ɗayan hudun nan ko daga Allah ko wariji malaki na mala'ika wanda su mala'iku abin da suke sa ka yin aikin alhairi tashi kai sallah tashi kai ko akwai hadisi ban san ingancinsa ba amma dai riwayan tana nuna da ka farka daga bacci shedan zai zo malaika zai zo shedan zai ce ibda bi sharri malaika zai ce ibda bi khairi fara aikin alhairi shedan kuma zai ce fara da sharri an fahimta to ka san wani in ya tashi in yayi miƙa sai sai kuma eh hamma to in ya hamma nan kuma yake ji an yi wani ihu a cikin hamman nan ko to nan kaga shedan ya ci galaba kan mala'ika mutum ya fara da sharri kenan ba alhamdu ba kawai dai a miƙe wani ko in yayi miƙar ma yayi abu kawai ka ji ya bugo a can to wallahi to kaga wannan zai kori mala'ika an fahimta to akwai wanda shi kuma yana farka zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya zikiri to wannan ya bara da alhairi ya ya wato kaga tan waridi sai dani ya ce ibda bi sharin baby waridi sai dani ba ya bi waridi malaki to akwai waridi nafsani kuma ita nafsu ita nafsu ni dai iya abin da na riska iya yanzu ban san wani abu mai wuyar magani a duniya sama da ita ba ban sani ba a iya abin da na laita amuli ban sani ba ko akwai abin da yake amma ni dai ban san wani abu da yafi nafsu wuyan magani ba abu dai wanda za a ce an gama da shi an sha kansa an binne shi bai isa ya taso ba to nafsu ita ce ta kadara ce ta yadda duk ba duk abubuwa da kake gani ita take control din mutane take sa mutane abubuwa har kawai da dariya maka abubuwa kana tai wato baka san ita kake bi ba Allah kake wa biyayya ba eh farrai abun bi ba to shine abin da ake wa biyayya to duk mutane su gane in an je gurin shehi an ce za a yi tarbiya ko wani ba wani abu ne ba wayannan abubuwan ake sanar da kai dama shehi in dai wato ba gashin rogo bane wanda ya san tafiya ne in ka zo zai maka misalai ga maka ga abin da ake zai ga maka ga abin da ake so a ganar da kai na farko ka san nafsu za ga ba cewar miciji ne yake bacci a rami kullun kake wucewa kullun kake wuce shi bacci yake yi haka kawai ran ne ka dan tsaya daga ta yayi ka dan sa karai ka dan ka dan zunguru ka farko shi ya fito to da ya fito din nan kai da shi ne da ya rai ko ka kashe shi ko ya kashe ka ko to yadda kaga haka in an zo ka zo kace zaka yi tarbiyatul azkar abinda za a ga ma kenan nafsin ka ce da tana mata saboda da kai baka ma san da ita ba yahuwa baka ma san akwai ta ba yo ka zo ka tsokano ta zaka taso to ita kuma san da kai tarbiyan sannan za ta taso maka da dukkan makaman yaƙi ka saboda wai ka ce zaka kashe ta ne to ko kai ko ita sai za sai kaga idan an yi sai ga wani da ya tashi dama shi maqamul isar yana da iyaka da kafirci ne kamar yadda maqamul islam yake da iyaka da yake da kafirci in kai tsalle baya ka koma kafirci shi musulmi dama bayan sa kafirci ko gaban sa kuma imani to in kai tsalle daga musulunci ka hau imani to imani kai ne a tsakiya gaban ka insani bayan ka musulunci ko to amma in ka tsallaka ka tafi isani shi kuma isani kana tsallaka kafirci ne gaba eh mutum yana tsallaka isani kuwa to kafirci ne tafi to shi ne da ya kokano nafsun nan nafsun nan ta miƙe in ba ai gamdakatar ba to yake ne ya zama zindi shine shi yake ilam anna isnayn mujibul ilam bi anna isnayn laysa minni wala min at-tariqi fi shay'in majzubun lam yasluk wa salikum lam yazluk in baqiya ala halihi ma wa waqafa ala sayrihi ma wa inni ta'ali kama alimtum man arada an yakuna ma'iti hali falyasluk tariqi fil aqwali wal af'ali bimtisalil awamiri wa tinabin nawahi bimtisalil awamiri ko wa tinabin nawahi yace amma man yantasibu ila wa yartakibu shay'an mukhalafati shari'atil mudaharati sharifa باتهام المحرمات وترك المعروف واشهد الله واشهدكم اني بريء منه wanda din yake so mu tafi tare to ya zama ya hada biyun nan ga jalaba ga suluki ka danka hannunka hannun wani jagora da yake nuna maka aibobin wannan zuciyar taka yana gwada maka kuma hanyar da zaka kubuta daga wayannan aibobin shi yasa shehi kamili da yake jagoranci wai ka je ka ce mai kasuwa ta rigici don ba kai za a ƙara rikicewa za ta yi wallahi yaushe ina ruwan da rikicewa kasuwarka ai ba ta ai shi zuciyarka ta rikice shi shine matsala a gunsa a ce ba ka kiyamun laili shi babban tashin hankali a gunsa ya zo ka zo ya ji ya ce- ya tambaye ka ka ce ai an ce wata biyu wallahi ba a samu kiyamun laili ba yayi shine matsala a gunsa amma shi a gunsa kiyamun laili yana samuwa asuba tana samuwa a jami'i alaji a ce ma sai kasuwar ta sai da ta rikice ne sannan ka- ka- ka- kiyamun laili yake samuwa kuma asuba take samuwa a jami'i yo ai shi a- ta ciki alhamdulillah ne shi ai. eh ka sani wallahi ta ciki ta bi alhamdulillah ke ce ai wallahi alhamdulillah dan dai Allah ne zai nuna maka zai maka adafi ya nuna maka ciwon kaza mu ina ruwan da shi shi jikinka yayi ai ba jikinsa ne ba jikinka ne hadafinsa ba wannan jiki zulmani da za a binne shi a ƙasa ya koma ƙasa ai ba shi ake so in shi ake so ya rayu me yasa kuma za a binne shi ƙasa ta cinye ai ruhi shi ake so ya rayu duk menene duk abin da ka tara da waye da waye dai ba jiki ka tara wa bacci da sha da sutura da gurin zama to za ka mutu a je a binne ka a kabari jikin ya cinye ruhi kuma yana ruhi kuma yana nan ruhin nan kuma shi ake so ya hauye hawa daraja ya zama ruhin bayin Allah ya samu tariki ya samu kusanci da Allah shi ake so a tsarkake to mutane kawai dai an tudanya shi yasa Shehu Ibrahim tun a lokacin sa radiyallahu anhu yake cewa a cikin taziri na kashiful ilbas da yayin magana tarbiya yace ku sani lamarin tarbiya ya tudanye a wannan zamanin a wannan maidani an kasa gane shehi na gaskiya da shehi na ƙarya yo kowa ya nudo rawani da alkyabba da katon tarbiya dan dangane kaba yana tafiya ana biye da ana bikiri shi ko- kowa da ya abin nan kowa ya ce shehi zai yi jagor nan kiwa rike nan tsunsa ta muridan ma wani ta ta ta kun saituwa wallahi an ya take tun da shi muridin bai ɗaukar zama ba wanda ya zo ya nufe shi da Allah yake so ya ji abu to kaga ya fi shi ya fi shi gurin Allah a miƙe nafsu ta take abin da yake so a samu babban mota a samu babban mota a samu babban zawiya kuma yau aka ce wannan muridin nasa ya tashi ya koma can ko ya daina zuwa kuma hankalinsa ya buya tashi musamman in mai kawowa ne an dinga kaman jaye-jaye kenan a ja yawa dudu a ja ƙaharu sai ya dawo yanzu zai haɗa tafiya Allah da wannan ka gani kaga zai haɗa me ya haɗa tafiyar Allah da wai ka ja muridai yawa dudu ko ya ƙaharu wai ko su zo ko ya jami'u wai jama'a su taru ka zo kai ta janya jami'u wai zo kake jama'a su taru yo in ka ja ya jami'u suka duk fitina za su zama maka wayannan jama'a yo barka da abin da Shehu Zaruk ya faɗa subanci na gaskiya yace man ahabba zuhura fa huwa abdul zuhuri wa man ahabba al khafaa fa huwa abdul khafai wa man ahabba Allah sawa'un alayhi azharahu am akhfahu shikenan wanda bi ya zama bawan suna shi so yake a san shi ya za a yi a kafa sunana a guri kaza in ga za a kafa sunana guri kaza a kafa su dan in suna nan gurin dan ya zama sunana aka to in ka zama wannan kai ƙarya kake ba bawan Allah bane bawan suna ne kai ba bawan Allah ƙarya kake kai bawan kai suna ne duk sa'ayinka da kake na ibada da waye da waye kana yin sa ne dan sunanka ya daukaka Allah kuma ya sani ka zama abdul zuhuri wani kuma za ka samu a ai mu kumuni ai kumuni mu muna koye za a ba za mu mu dan nan mu a talaga mu tamala a matsayin ai nan ma ai ba ba abu nafsu ta ciki tana cewa ai kumuni kake ai ba da haka ba ai malam walawa ai gaba da shi kake ai iya iya nawo kai da ka iya nawo ka iya abu kuma ya zauna a wata kujerar kai kuma kana na ai ba abun nan ta ciki tana gaya maka in kana neman rikakken mai girman kai kai ne haka ibn Adil ya faɗa kuma ka zama bawon kuya wai a ce a duk wallahi wahala ce wallahi alazim wahala ce akwai wanda aka su kuma ɗabi'a su kenan a ya ba ba kuma ai mu muna nan ai mu ai ba wani abin nan ai mu ai ina ai ku ne manya ai ku kai ina kara kuma nan ta tafi zuciya tana gaya wa gaba da kai yake kuma wai kuma wai a fili wai to shi Allah ina ruwansa da zahiri mu dai mu zaka gaya zahiri mu aiki da zahiri a shi Allah da baɗi yake aiki ya sani to in ka zama haka ka zamo abdul kumuli abdul kafai kai bawon kuya ne sai zaruk ya ce wa man ahabba Allah wanda ji ya zama shi Allah yake so in Allah kake so to kai sawa'un alai kai ɗaya ne a gunka azharahu am akwahu Allah ya bayyana ka ko ya koye ka duk ɗaya ne a gunka jira kake kawai kai ina Allah zai yi da kai kawai bawon Allah na hakika kenan ina Allah zai yi da kai sai ya zamana sai ka ga ka je wani guri kana rayuwar da duk ga ka da imkaniyat na farko akwai salahar ta yiwu har da izinin ma na ka ja mutane zuwa ga Allah amma kuma Allah ya hana kowa ya zo to ita kanka kawai yo dama aikin kanka za ka yi wa ko Allah za ka yi wa salu aikin Allah za ka yi wa ko kanka za ka yi wa Allah za ka yi wa to Allah da za ka yi wa aikin bai turo wanda za ka gyara su ko ka ja su kai waye ba shi kenan ba kai kuma ya ce ta karfin ya dole sai an zo karf shi kenan Allah bai bayyana ka ba bai ka kowa ba bai abba to ji da kanka sai kuma ya kawo ga kuma izini da ba daga arbabu arbabul izni din sun maka izini ka ja mutane zuwa ga Allah kuma sai ga jama'ar sun zo kuma suna neman ka ja su zuwa ga Allah din to kuma nan in suka zo kana kana korar su to nan kowa ka munana baka kyauta ba ja su zuwa ga Allah abin da yake dan gunka na ce da taraka ba su illa iyaka yadda ka'idar tafiya take idan a cikin su wani ya zo mai karfin haske sai ya zamo ya fara rusko abin da kaiwa baka rusko ba to daga idan ka ka ga kai ma waye gaba da kai a tafiya in ka daga gano ka ce to wala yanzu fa al'amari ya zo haskenka yana da ƙarfi saboda haka abin da yake akwai kana da buƙatar ka sadu da shehu wani ka koma gunsa ka rubuta takarda ta yi ka bashi ka ce ya tafi ya je can shi kuma ya ci gaba da zauna kai ma kafin ka ya zo inda kake to kuma kai ya zo shi da shawara zai tafi ya wuce ka to ba shi ya wuce an bayyanta haka tafiya take haka shehu Ibrahim ya faɗa a risala muntakiliya yace wanda yazo gura halinsa ya hargitse mun na rasa gane kan wa askala alayya halu shikenan yar halu ila shaykin a alamin ni maqaman ba wata magana ce ta wani san wai dole ma mulkin mallaka ko ka zama bawa na ko lalle dole na ka bi ni bayan na na na, na rasu ai kuma ka tsaya ana su gaba ba haka bane harka Allah ba gado bane ba ba ba wal aske ne yana tashi daga nan ya tafi nan da haka da shehu yau fati radiyallahu ƴaƴan shehu ma mai duguri suka dinga zuwa wannan muna faɗa bisa rahata bisa rahata ƴaƴan shehu ma mai duguri suka dinga zuwa gurin shehu abul fati radiyallahu anhu to da haka haske ne abun Allah kuma yana aje haske inda yake da haka in shehi shehu Ibrahim da kansa yana cewa in ka zo halinka ya hargitse mun to shikenan zan tura ka gun shehin da ya fi ni muƙari ya ci gaba da rikonka wannan shehu yana faɗa ba dan a zamaninsa akwai wanda ya fi shin ba a dan yana koyawa ƴan baya yadda ake tafiya daga akwai wani wani majazubin almajirin ɗaya daga cikin halifofin shehu Ibrahim da al'amarin sa ya hargitsi aka rasa yadda za a in yi magana an mai magana maganganun da suke fitowa daga bakinsa da an hargitsi sai da aka ce a jira shehu yanzu ga wuta tana fita sai da aka ce a jira shehu yanzu sai da shehu yanzu sannan aka aka kai ga shehin da ya tarbiyyar ta ga komai amma al'amarin ya rikici saboda aka a jira shehu yanzu sai da shehu yanzu aka je aka aka ce kaza aka yi mai magana shehu yayi mai magana kai wai ki yayi magana ba ladabi ba wai aka ce kai wani shehu ne yace to shehu ya zai da ni aka ce to sai da sai da shehu yayi masa abubuwa ya da cikin hayyacinsa sannan kuma na ba ta bayyana saboda aka tafiyar Allah a jazabce yake tafiyar Allah ba ba ta siyasa bace ba ko mulkin sarauta bane harka Allah ya riga ya tsara yadda ake yin ta in ka shigo da wasa shauci janar da lafiya wanda duk ya shigo mana da wasa wannan hanyar tamu yace ina roƙon Allah ka hada shi da talauci haka shauci janar bala jalla wanda duk ya shigo da wasa harkan mu da damfara da tuwa-tuwa ka zo abin da ba ka da shi ka ce za ka ba mutane kai ba ka gyara zuciyar taka ba ka ce wai za ka jagoranci mutane akan haka ba ka da izini arbabul basa'iri arbabul izini ba su maka izini ba ka zo ka ce zaka ja mutane zuwa ga Allah sai su jane shi to Allah Allah ya hada ka da talauci kaga ko me me me gari yawa ya ka gani so ake ka ja mutane nafsun su ta gyaru nafsun su ta gyaru jihadun nafs wata alama zaka samu ka ji cewar tafiyar ka ta fara doruwa alama ta farko shine sanda zaka ji in kana yin aikin alheri zaka ji ranka yana fai kana jin daɗi kana nishaɗi to al'amari ya fara tafiya ta fara ta fara saituwa sai ka fara godewa Allah kuma sai ka ƙara zage rantsi sannan duk lokacin da ka wada cikin mummuna a lokacin da wani shi sako abun sa ado ne abun bayyanawa ne ya fito social media ma ya nuna nuna burgewa ne wannan sako ne waye to kai kuma a lokacin da in ka dan wada cikin wani abu na sako zaka ji ya tsamma da hankali in ka manta in in ka dan ƙara tunowa sai ka ji gabanka ya faɗi sai ka ji damuwa to wannan tafiya ta fara kyau annabi sallallahu alaihi man sarratu wa sanatu wa sa'atu sayi'atu fa huwa mu'min wanda duk kyawawan su suka faranta masa munanan su suka bata bata masa to wannan mu'mini ne shine mukabidan adabu yana mai gogayya da ladabin wuridi al-mu'tabara wanda suke abin izna shabi na goma ko inda ahalihi nan ga ahalinsa wa hiya shuhudul maula shine tsokacin abun bauta wal gaibatu an siwa da fakuwa ga barin abin da ba Allah ba lokacin zikirin fa huna anan zakara adabaini radiyallahu anhu ya faɗi ladabba guda biyu na zikiri Allah ya kara masa yadda al adabul awwalu ladabi na farko fi maqami shari'ati a muqamin shari'a wa huwa imtisalul awamir wa tinabun nawayi shine a same ka kana sadar da ubarin Allah kana nisanta halali abinda Allah yace ayi ayi abinda Allah yace a bari a bari wal adabu tsani ladabi na biyu fi maqamul haqiqati a maqami na haqiqa menene wa huwa talabu awsafika anka shine ka tufe sufofinka ga barinka inda mushahadatika yayin da kai tsokacin Allah wul fa'ilu la anta Allah ne mai yi ba kai ba wallahu kalakum wama ta'maluna Allah ya halice ku aikin da kuke ba shine ya halitta kafin Allah ya yi mu da shekara 50 inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta maqadir al-khaliq maqadir al-khaliq da abinda za a halitta tun kan a yi mu da shekara 50 a halitta sama da ƙasa da shekara 50 Allah ya rubuta za a yi Kano za a yi mutane iri kaza a Kano za su ai wane da wane da wane da wane wane zai shekara kaza aikin sa da zai yi kaza kaza kaza kaza ne ba mu a sannan da Allah kakka sa kanka hijabi a lokacin babu mu akai aikin an lura ba mu akai aikin waye aikin a lokacin Allah ne to da Allah da ya halice ka ya hada ka da aikin baka aikin da ya kwace aikin daga hannunsa ko koyaya an lura da ya halitte mu sai ya ware wannan aikin yace ta cikin kasalu zai fita wannan aikin yana nan a nawa nawaye wannan aikin na Allah ne ko to lokacin da kake lazimi kana la ilaha illallah la ilaha illallah ko astaghfirullah astaghfirullah sai ka tuno wannan astaghfirullah din da nake da la ilaha illallah wannan tun kan ayi ne da shekara dubu hamsin Allah ya yi zan yi ta, da aikin da motsa da kome Allah ya yi zan yi. To lokacin da kake tsokacin haka sai ka ga ashe aikin na Allah ne ba nawa ba. Da ya so ganga za ka naɗa a wuya. Ka gane yi. Da ya so to ganga ita maroƙan nan ita mutum zai naɗa a wuya. Ka ga dai aiki ne da mai la'ila illallah da mai kaɗa ganga duk aiki suke yi. Ko? da haka kuma gangan nan wahala ake sha wajen buga ta ga daukan ta gangan gangan gangan gangan da surutu da waye to da ya so wannan mutum zai sai ya so maka la ilaha illallah to da Allah daga zaka yi daga kai da kai aiki kai da kai aka fitar da wannan aikin ta cikin ka da Allah alheri aka yi ma ko ba alheri ba alheri aka yi ma dan ba kai ne daga katarnin kanka ka shiryi kanka ka ɗauka ka tsara kanka yin aikin ba da biyo zo ba za ka yi ba wallahi yadda ka ji din nan ba wani abu ne mai wuya abun Allah ba da ya canza ya mai da kai race gangan nan ga gumi mutum yana yi ga wuya wallahi sai yayi ku kuma yana nishadi yana jin dadi gagagan gangan gagagan gangan ita mutum yake kuma dole yayi me yasa saboda tun a azal aikin da aka zaba mai zai kenan ko da dadi ko ba dadi ko da lada ko ba lada sai yayi dan shi bawa ne wanda yake arkashin irada karkashin kaza'i to da kaga haka dan Allah ka wuce suka baki da ibadarka ko dan ka me zaka yi ba godewa Allah wanda ya zabe kai ana ta kada aiki da ya so ba wannan zaka yi ba kuma wancan din sai kai kuma azabar da zai wa masu abin sai maka kai kuma haka kawai tun kan yayi ka sai yace wannan sunan ka wani musulmi ne kai kuma ga irin aikin da zaka yi aikin da nake so shi zai zaka yi sai jiran tabbatarwa a cikin ka da ka zo ka ganka akan wannan aikin kawai sun kuya zaka yi kai Allah na gode maka Allah na gode maka da mm. wa'in ma ka hura shine maganar in mun aka kawai muka shiri mutum inna hadainahu sabila yake ai mu ne muka shiri mutum in maye wannan layin wai in maye wannan layin kawai haka muka ga dama mun kuma tana dawo kowane layi sakamako nan shukuru jamala nan kufuru dalala in ka so ka ce nan shukuru aljanna nan kufuru wuta haka kawai Allah ya so da ya gama halitta kawai ya raba su biyar ce nan dama nan hagu nan aljanna nan wuta eh ai an riga an gama ne kawai man sha falumin wa man sha falafur wanda yaso yana wanda yaso yana ai baka da mashi'a cikin kanin gama ma ta sha'una illa in sha Allah abinda kuka so din kuma sai in Allah ya to tanan su baye sai su raba mutun da wato ganin kanka a cikin aiki wanda illa ne shi ake cewa ujubu jiji da kai shi jiji da kai a ibada yake zuwa kwata kwata jiji da kai a mutanen kirki yake zuwa ba zuwa shi duk mutumin banza ba yi da jiji da kai yanzu dan jaye jaye ba yi wani jiji da kai za ga shi gazin sai yake ba kwawa ne ba yau wanda aka yafi kowa kankan da kai da zubewa da girman mutane da waye da dawo da shi yake dawa shi wa da kirki wani to shi jin kai na kirki ne to gwanda buzunubi da haka gwanda dan shaye shaye da kai yawwa saboda ne shi duk ibadar da za ta sa ma girman kai wanda sabo da zai sa maka kankan da kai manzala sallallahu alaihi wasallam yace ba dan kuna zinubi ba da na tsoratan muku abin da yafi zinubi illa shine al'uzu ka tashi da daddare kai kin ka zo asuba an yi da kai a jami'i ka dan zauna da illa zuwan makan ka kai ba mamaki ma har rana ta fito ka tashi kai walha kawai kuma shikenan sai ka fito sai ka ga masu sallar tafiya wanda an fito ana ana alwala sai daga sai kake ganin wayannan wasu ƴan iska ne ga sunan an fahimta ai ai nan ne ga ai ga sunan ƴan iska wayannan duk sai ka ga wayannan ba su hannun ku bane wayannan mun fi kira ma ka fito ka faɗa ka ka nuna to wannan shi ake cewa ru'yatul fadl ala al-ghairi da me ahalari yace kan me da ganin kafuwani zunubi ne kakka taba ganin kafuwani saboda me ya fi ka ga kai ta kankan da kai kana yafi shine ma'arifatu din ma'asiyatun turutu zillan khairu wa da'atun turutu kibaran sharru saban da zai gada maka kankan da kai yafi wato ibada da ta sama girman kai shine ujubu to daga gagano cewa tun kan ayyuka Allah yi ya sa maka zaka yi aikin kirki zaka yi waye duk aikin da kai sai ga shewa kai baka burge ba to me burgewa a cikin aiki abinda ba naka ba ga shi to duk aiki sai ka dinga shuhudin haka to sai ga maimakon ka ji kai wani ne sai ka ƙara kankan da kai ka ƙara roƙon Allah ya baka sabaki ya tabbatar da kai akan aiki wannan ba shine zubanci sauran haka rudu kenan eh shi rudu a sufanci wannan shine sufanci wala ka zama mutumin Allah ka ji kai ba wani bane wannan shine sufanci duk sanda zuciyarka ta gaya ma kai wani ne kai da hanya Allah ta yi gaba kai kai yamma kowane irin mataki ka kai kuwa kai kasa da kanka mala shugaba alaihi salatu wassalam aka ce ya zaɓi tsakanin ya zama annabi bawa da ya zama annabi sarki sai ya kalli jibrilu kallon jibrilu yayi shawara yake ne wa me kake gani ne za a zaɓa amma bai faɗa mai ba amma da ya kalli jibrilu shi jibrilu ya san me ake nufi da ya kalle shi sai jibrilu yayi wa annabi haka an ba ma'ana zaɓi ƙasa sai annabi ya ce to na zaɓi in zamo bawa annabi maimakon bawa sarki ya aka yi eh da maimakon sarki annabi to gwanda in zamo bawa annabi sai ya zaba aka alaihi salatu sai aka nada shi shugaban kowa da kowa alaihi salatu wassalam an fahimta sirrin ta koma mota mana da muridin da muridan da shewunan wanda suke gashin rogo duk abin da ake gani yau kai in so ake a ganin Allah magana wani gyaran zuciya da waye duk ba shi ake wa farko da gida ka gina da zawiya kuma wata mota kake hawa yau kai ne na Allah saboda haka idan ba haka ba kuwa to kai baka huta a wulakanta ka ba ba duk wulayarka da salaharka da nagartarka sai ka zo gurin da ma za a nuna ku ba ku isa ba a gurin haka za a ce shi ko ba a nan bane ita duniya yanzu duniya yanzu sai ya ba shi ya kai shehi ne sai ya baka mota sai ya baka Rolls Royce irin ta sarki Aminu Ado da sarki Sunusi Rolls Royce ba ita ta aka ce miliyan 200 ba to ya baka ita Rolls Royce ya baka gida ya baka to irin wannan Rolls Royce din ya ba Davido ko ba haka bane ya ba Ikaramadu a can can Inugu to yanzu kai mumini kai albari da wannan ya ba Cristiano ko ya ba Ubasan to kai alfahari da wannan me abun alfahari kai ya baka sallah asuba amma bai ba ikrama da asuba ba wannan shine abu alfahari ya baka istiqama alaji zaka yi salloli biyar a cikin jami'i zaka yi azumi zaka zauna kai zikiri su kuma bai ba su ba shi abun Allah wannan shine kima manzon Allah ta ce duk sanda al'umma ta ta girmama duniya nuzi asmin ha haibatul islam kwarjinin musulunci za a cire mata ba gashi nan ba saboda duniya muke girmamawa yanzu mutum zaka same shi duk da wayannan ibadun yana da wayannan yana da kula da istiqama da ibada da wayi da amma saboda ba duniya a gunsa wulakantacce ne a gun mutane amma mai duniya gashi barawo ne kudin ku ya sata amma da yaro an dinga kaffa kaffa da shi ana rawar dari ana waye me kenan ake girmawa da Allah shi ake girmawa duniyar ake girmawa shi yasa aka cire mana kwaddinin musulunci sai muka zamo yadda annabi ya faɗa ga mu da yawa amma mun zamo gusa'un ka gusa istaili mun zama karmami kamar karma mun ture yanzu ana an kwata ta taho kamar kwatar dakara ana ruwan sama sai ta ebo yayi aka taho da su fa yanzu yayin nan da yake sawanta sukara su ne da Allah ya isa a je wani guri ya ce ni ba nan zan tsaya wallahi ba za a gaba ba ya isa ko kuma ya ce ni kwanan nan zan yi wallahi ya isa ba ya ne inda aka da shi ba to manzo Allah ya ce al'ummar ta za su zama haka da Allah me ya me ya haifawa karmami wulakanci da kaskanci rabuwa da asalinsa da da yake jikin bishiya yake jikin uwarsa tushensa iska ta mai wannan wulakancin to in ka koma muka koma tushenmu na musulunci muka yi riko da musulunci yadda sahabbai suka yi riko da shi sai zama duk duniya ana tsoron su a fadar fafaroma ana tsoron su hirakalu yana cewa in dai amsan nan da ka bani akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi in dai haka ne to sai wasayamliku mawdi'a qadami haza yace inda nake taka fadan nan wallahi sai ta da karkashin sa haka duk duniya shine su baba a lokacin ba wani sarki da ake tsoro saboda shine wanda zaka yaki da shi zai iya tura maka rinduna dubu mai tan a wannan lokacin a lokacin da yaki da ake yaki kaga sa abin suke yaki da mutum 300 da handaku da mutum 3000 akai wani yaki ne ake cewa an fitar da mayaka Hunainu ne dubu sha biyu ne to a lokacin yake iya tura rinduna ta mutum dubu mai tan amma an je mai da labarin manzala yana cewa wallahi sai ya mallaki karkashin diddigi na wannan ba a dan wani lokaci ba sahabbai suka mallako fadar hirakal din ta dawo karkashi me yasa saboda suna rike da tushe mu kuma da muka bar tushe yau sai inda aka yi da mu misali dan karami da zan bawo na corona muna ji muna gani mu dai har corona ta zo ta tafi mu ba mu ganta da idan ba amma da can da suka ji ba su da lafiya sai suka ce wa duk ba mu da lafiya wallahi tun da ba su da lafiya wallahi kuma ba ku da lafiya dole dole abinda muka dora wa kanmu na doka kuma wallahi ku yi da Allah ya muka yi ba dole muka bu ba aka hana mu juma'a aka hana mu juma'a aka hana mu sahu aka hana mu mene aka hana mu kasuwa aka hana mu haji ya muka iya yau musulmi mu biliyan ɗaya ne da wani abu a lissafin su ba da Allah duk yawan mu muka kasa haɗewa mu fitar da wani tsari namu na musulunci wanda yake yardajje akan wannan matsalar ba yadda muka iya ka farlanta mana wannan hukumar dole muka kaga yawan nan dan sahabbai suka ce ya rasulullah me yasa za a yi wa musulmi wannan wulakancin amin illatin saboda ba su da yawa ne yace a bal antum yawa idan kasirun kuna da yawa babbai ai musulmi suna da yawa sai dai kaman wannan karma mun ne ne karma ne ya ita yi bai da yanci kaga haka muka zama saboda girmama duniya girmama duniya sai yau haka abin har ya shigo cikin mutanen Allah da iya ɗan duniya amma yanzu duniyanci ya mamaye harkar Allah gaba ɗaya duniyanci dole sai an yi kuɗi dole sai da kuɗi dole sai kaza duk mutane sun shigo da tuwatuwansu in shihanta za ka yi in kuɗi kake so to kace to kanka shigo layin shihanta ka tafi kasuwa mana ba ka san inda ake samun kuɗi ba ya ce maka ka tafi kasuwa a ga zo ka kafa ka ce wai za ka kafa zawiya kuma da niyyar ka tara kuɗi da zawiya Allah yana kallo eh Allah yana kallo ko ba zai bari eh to sai kuwa yanzu in ba ka da kudi ya ce ai fitinan ne ai fitina ce ya ga za ce ai fitina ce ai kaza kaza ka gani sosai warai kuwa mutanen Allah ba ba da to haka yake ai ka tsaya Allah duniya ba duniya ba ce ai sai ka zo shi dai Allah ka bi shi din da gaske wallahi sai ya zo dan a ita kuma a wulakanta take abun ka dan dawa ba dan ita kake bin sa ba kana bin sa dan ya cancanta a bishi ne tabaraka wa ta'ala ka gani to sai baitin gaba sai Allah ya kai mu sai mu kuma ila ashara ila adabin batini ko shine mu'azzima Allahumma salli ala أغلق ولك جمل ما أسرنا سر الله إلى ولا جينا سرعك المستجيمين سوى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا أنا أقول قولن سيبن هكذا تمام كو